الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيله حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والصمت والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد عباد الله فإن الله عز وجل أمر بالجود والسخاء والصدقة في كل أهيان وفي كل زمان فالنفوس في هذه الأيام تحتاج إلى التعاون من الصدقة والسكاء والبر وبما يوافقه الشريعة وتنفث أي أن نفوس الناس ما يزكيها ويطهرها من شهها ومن يقشها نفسه فأولئك هم المفلحون ولقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان أي أشهر رمضان قريبا منا عباد الله حين يلقاه جبريل عليه السلام في كل ليلة فيدارس القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المرسلة هكذا وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أيها المصلون الكرام للصدقة والصكاء فضائل كثيرة لا توصى فللصدقة تدفع غضب الرب وتدفع ميتة السوء وتدل على الإيمان والثقة بالله عز وجل والصدقة دليل على الرحمة والشعور بالآخرين كما أنها سبب لتيسير الأمور وتفريج الكربات وإعانة الرجل عز وجل فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أيها المصلون والصدقة سبب لزيادة المال ونزول الخيرات وهلول الكربات وهي تس وهي وهي سبب أو تسبب الاستزلال في ذل العرش يوم لا ذل إلا ذله وكان ابن القيم رحمه الله تعالى وللصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كان من فاجر أو من ظالم بل من كافر وهذا أمر معلوم عند الناس وأهل الأرض مكرون بذلك والصدقة تشرح الصدق وتفرج النفس وقال أيضا المتصدق كلما تصدق بصدقة إن شرح لها قلبه وانفصلها صدره وقوى فرح وعظم سروره ولو لم يكن من الصدقة إلا هذه الفائدة لكان العباد سريعون أو متبادرون في كسار منها والمبادرة إليها أيها المصلون ومن فضائل الصدقة والصكاء أنها سبب للخلف من الله تعالى وما تنفق من خير فهو يكلف وهو خير الرازقين وقال عليه الصلاة والسلام ما من يوم يشبه فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا وقال الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه وللسكاء عصر القضاء على كثير من الأكلات المرزولة كالحاصل من الفقراء للأغنياء ولكبر من الأغنياء على الفقراء ولس ولسكاء ولجود أثر في سترة العيوب قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وإن كسرت ذنوبك في البرايا وسرك أن تكون لها غذاء تستد- آه، تستسر بها بسكاء وكل عيب يغطيه كما قال لي سكاء ثم إن السكي قريب من الله وقريب من خلق الله وقريب من الجنة والبكيل بعيد من الله وبعيد من الناس وبعيد من الجنة ولقد جرى سنة الله تعالى بأن السقي بحق يفوز بالحياة الطيبة ولا يكون عاقبته إلا الرعاية من الله تعالى والكرامة فلما كان ذا رحيم بالفقراء والمساكين والمتهاجين حريصا على إسعادهم وإدخال السرور والبهجة على نفوسهم كان جزاؤه من جنس عمله ومن صور السكاء عباد الله أن يكون للإنسان دين على على, على آخر ف- فيقرئه عنه ويكلى ذمة كان خيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما من الأجود المعروفين حتى إنه مرض مرة فاستبط إخوانه في إيادته فسأل عنهم فقيل له إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين فقال أقضي الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة ثم أمر مناد ينادي من كان لقيس عليه دين من مال فهو عليه في هل فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كسرة من الإيادة وكيل لابن منكدر رحمه الله تعالى أي الأعمال أحب إليك قال إدخال السرور على المؤمن وكيل أي الدنيا أحب إليك قال الإفضاء على الإخوان وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى لأن أقضي حاجة أكل لي أحب إلي من أعتكف سنة سنة كاملة والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يصدقون والذين يصدقون بيوم الدين أقول ما قال إن صوم فمن الله وإن أقطعت فمن يوم من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma jakadarsa ne wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ina shaida da ku ina shaidawa da ku ya yan uwa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala a samai da kasai kuma ba shi da abokin tarayya mu sani cewa yan uwa babu zance mafi gaskiya fiye da alkur'ani mai girma ba kuma shirya da ta kai shirya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ina yi wa kaina da ku wasici bisa tsayawa kan dokokin allah da kiyaye sosai da alaniya domin wannan wasici allah ya fara shi da kansa cewa na yi wasici gare ku da ahalul kitabi da suka zo kafin ku akan ku tsaya kan kiyaye dokokin allah a duk inda ku tsinci kanku bayan nan ya uwa allah mai girma da buwaya ya yi umarni a gurabe da yawa cikin alkur'ani ya zamto muna sadaka muna kyauta muna taimako akan abin da yake mai kyau ne da kuma jin tsoron Allah mai girma da waya wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaki junanku cikin abin da shari'a ta yi da shi kar ku taimake keniya cikin zunubi da sabon Allah wannan Allah ta'ala bai yi da shi ba amma taimakekeniya musamman zuwa ga masu ƙaramin ƙarfi da mabukata wannan iya cikin al'ada ta musulunci wannan iya cikin ɗabi'un manzo sallallahu alaihi wasallama iya cikin ɗabi'un sahabbai iya cikin ɗabi'un bayin Allah na kwarai ɗaukan abin da Allah ya hore musu su taimaki wanda ba su da shi wannan sima ne alama ce mai kyau ga dukkan wanda ya ɗau ta zama ɗabi'arsa mu sani ya 'yan uwa rayuka suna da bukata a taimake su musamman a irin wannan lokaci wanda wahalhalun rayuwa sun yawa tsadan kayan rayuwa ya yi yawa irin lokaci ne wanda ake cewa da hi juhudul muqil a samu a yi kokari da ɗan kaɗan ɗin da abin da Allah ta'ala ya hore domin yan uwanka musulmai suna cikin yanayi na takurar rayuwa wa an su cinya wa an su larurai daban-daban daban-daban daban kuma kada mu manta Allah iya cewa mu taimaki junanmu cikin abin da yake mai kyau ne abin da shari'a ta tsayar da shi masaniya yan uwa ita kyauta da sadaka tana ƙara danƙon soyayya ga bayin Allah kuma tana ƙara taimakon Allah ya shigo cikin wannan al'umma din kuma taimako da sadaka da kyauta iyasa Allah ta'ala ya yinke fishin da ya da al'umma iyasa al'umma kansu ya haɗu iyasa an zama tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya kuma ita sadaka da kyauta da taimako iya kashe gabar hasada iya kashe gaba ta ƙiyayya iya kashe mugunta a cikin al'umma sadaka da kyauta tana gadar da ƙauna ta gaskiya har zuwa ga kabari har zuwa ga kiyama Allah ta'ala yana cewa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa abillati hi ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadin adhim Allah iya cewa ku yi kokarin ije mummuna da kyakkyawa duk misalan da malamai suke kawo shine wanda ya maruwa ka bashi wanda ya haramta ma ka halarta masa wanda ya kame ma ka sakar masa wanda ya ki kai ma ziyara ka kai masa ziyara irin wannan iya zamtowa a nemi gaba a cikin musulmai a rasa Allah ta'ala iya ce in halinka ne wannan sai jiya makiyinka mai mafatan shari yau sai ya da masoyinka sai ya dawo mai fada a kanka akan kyauta da sadaka sun gabaci halinka mu sani cewa hatta annabawa wannan halayya ce tasu annabi yusuf alaihi salam ya shahara ta a kurkuku halinsa na kyauta da sadaka da baiwa da kyaututtuka sun gabaci risalarsa ta annabta hatta ma'abotan kurkuku sun je gare sun ce fassara masu mafarki suka ce inna naraka minal muhsinin kai muna ganin kana cikin masu kyautatawa malaman tafsiri suke cewa a zaman su na kurkuku annabi yusuf idan iya da abu sai da yawan da bai da shi idan mutum bai da lafiya sai kai mai ziyara idan mutum iya buƙatar taimako sai ya taimake shi kaga halinsa na kyau har ya riga risalarsa zuwa wanda wannan abu ne mai kyau wanda gado ne daga annabawa zuwa ga ma'abota halayya ta kwarai wanda musulunci ke bada umarni ga wannan a wannan yanayin ya yan uwa babu shakka ana kishirwa ta al'umma suna cikin neman taimako al'umma suna cikin akai musu dauki da agaji musamman ana gabanin watan ramadan watan da ake so alkhairi ya wadata ya yawaita watan da ake so kyauta da sadaka su yawaita watan da Allah ta'ala ke lillinka ayyuka na lada duk wanda ya aiki lada Allah zai linka masa alkhairinsa da yawa mafi yawa mu sani cewa qur'ani ya ce mana duk wanda ya hana kansa biyan bukatar sai biya wani to irin wannan suna cikin masu samun babbar rabo shine aljanna Allah ta'ala ya samu da cikin su ya tabbata cikin bukhari da muslim ma'ana ingantattun littafin hadisin hadis abin littafin bukhari da muslim sai hayy daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da su yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ajwadin nas ya fi kowa kyauta cikin mutane ajwad sigaje mubalaga kyautar ta fi ta kowa wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan amma manzon Allah kyautar ta fi lunkuwa ta fi yawa cikin ramadan kyautar ta fi yawa a kowane lokaci manzon Allah mai kyauta ne mai sadaka ne mai sakin hannu ne amma a lokacin da kyautarsa sadakarsa sakin hannu suka fi rubanya suka lullunku shine lokacin da ramadan ya zo a lokacin da mala'ika yake zuwa suke darasin alkur'ani mala'ika jibril a lokacin ana kwatanta kyautar manzon Allah da sadakarsa tafkar iska mai gudana wanda kowa zai iya shaka wanda ba wanda za a yi waro wata ba wanda za a hana wannan shine halin manzon Allah ya uwa wanda haka ake so musulmi ya kwatanta kansa duk abin da Allah ya hore ma kar ka ci ka cinye kai kadai ya zama to akwai rabon bayin Allah wannan kuma shine rabonka duk abin da ka bayar ka kyautar kai sadaka wannan shine rabonka Allah ta'ala iya cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin sai Allah ta tajiduhu inda Allah duk abin da kuka gabatar da kanku na alkhairi in dai akwai ikilasi ciki kun bayar dan Allah to Allah ta'ala zai ajiye muku shi ba gara ba zabu Allah zai karbe shi ya rene shi ya lillinka shi a lokacin da ka je kiyama kai ta mamaki kayi sadakar dan kankanin abu ka ga ladan ka ya kawarara ya girmama domin kayi da ikilasi kuma Allah ta'ala iya girmar da shi a lokaci bayan lokaci mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan kyauta ne kuma an ce laqad kana lakum fi rasulillah uswa hasana mu musulmai Allah ta'ala ya ce manzon Allah shine abun koyi mai kyau gare mu liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ga wanda yake kwadayin ya samu Allah ya samu Allah lafiya kalau har ya samu damar tafiya aljanna kuma yi imani ga Allah ya imani ga kiyama to manzon Allah shine mai abun koyi gare shi bayan Allah masu albarka sadaka da kyauta suna da faloli da yawa suna da yawan gaske ba za su kirgu ba na farko sadaka da kyauta ga bayin Allah tana kashe fishin Allah ta'ala idan Allah ya yi fishi da al'umma to yawan sadaka da kyauta iya sa wannan fishin na Allah ya sauka kyauta da sadaka tana ije mummunar mutuwa mummunan cikawa duk mai kyauta da sadaka da ikilasi ba zai yi mummunan ƙarshe ba wata dillu alal iman ita kyauta da sadaka tana nuni a ce wannan mutum mai imani ne dukkan mai imani shine mai kokarin kwatanta abin da Allah ya umarce shi to Allah ya ce ku yi kyauta ku yi sadaka ku taimaki junanku kyauta da sadaka tana nuna mutum iya da imani wasiqa billahi azza wajal kyauta da sadaka da baiwa da sakin hannu iya sa mutum ya zamanto iya da sika ma'ana kyakkyawan alaka da shi da Allah subhanahu wataala bayin Allah sadaka hatta jinya sadaka tana maganinta wata rana mazan Allah sallallahu alaihi wasallama an zo masa da kukan wani majinyaci an yi an yi an yi jinya ta ki warkewa an ma kasa gano me yayi matsalarsa sai mazan Allah ya bada umarni ya je a yi ta sadaka game da shi a yi ta sadaka ana yi wa bayin Allah alkhairi akan niyyar Allah ta'ala ya kama yi waraka cikin abin da ya dame shi sadaka bayin Allah dalili ne akan a gane mutum iya da tausayi kuma sadaka dalili ne da yake sa a gane mutum ya damu da damuwar dan uwansa sadaka tana yassare al'amuran da da a kulle suke dukkan abin da ya kulle aka kasa gano inda ya dosa to sadaka tana sa a gane manufarsa a ita sadaka tana sa a gane ka damu da yan uwanka tana cikin abin da yake warware al'amura iya cikin abin da yake yayi damuwa da bakin ciki kuma sadaka tana cikin abin da Allah ta'ala yake ka taimakonsa kusa kusa akan duk mai yin sadaka da kyauta dan Allah Allah ta'ala fi auni fi auni al-abdi ma kana al-abdi fi auni aki Allah iya cikin taimakon bawa matakan bawan iya cikin taimakon dan uwansa mu sani ai uwana masu albarka sadaka sababi ne wajen ƙarin dukiya dukkan mai sadaka da kyauta dan Allah to dukiyarsa karuwa take maza Allah sai da ya rantsuwa yake cewa ma na ƙasar sadakatun min mal ita sadaka ba ta tauye dukiya in dai kayi da ikilasi dan Allah to dukiyanka karuwa take wa nuzulul khairat kuma ita sadaka da kyauta tana saukar da alkhairi a cikin bayi wa hululul qurbat tana warware damuwa tana warware damuwa da musifu kala kala nau'i nau'i sadaka da taimako tana warware wannan sadaka tana zamantowa dalili na mutum ya tsinci kansa a inuwan al'arshin Allah a gobe alkiyama hadisin bukhari da muslim hadisin abu hurairah Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa sabatun yuzillihum Allah fi zilli fi zillihi yawma la zilla illa zillu daga ciki akwai rajulun sadaka bi sadaka fa aka faha hatta la ta'lam shimala ma tunfi gwamina manzon Allah yake cewa ɗayan da za a inuwantar da shi a karkashin inuwan al'arshin Allah a gobe kiyama cikin mutane bakwai akwai mutumin da yi sadaka da wani abin da Allah ya hore masa ya ɓoye sadakar ma'ana ya yi ikilasi ya ɓoye iya gujewa riya har hagun ɗinsa ba ta san abin da damansa ta ciyar ba wannan gaya ce ta ɓoye abin da kai don Allah kawai dukkan masu ƙoƙarin sadaka da kyauta su yi ƙoƙarin ɓoyewa musamman sadaka ta kyauta ce da sadaka ta nafilfili amma ita kuma zakka ana so a bayyana Allah ta'ala iya cewa in tubdu sadaqati fa ni'mahi wannan malamai sun ce zakka Allah ke nufi amma wa in tukufuha wa tutul fuqara fa huwa khairul lakum wannan sadaqata nawafil ake nufi ku boye ta ku ci da miskinai da talakawa to wannan ya fa zama alkhairi sadaqa nafil fili ta yau da gobe amma kuma zakka ana so a bayyana ta Allah ta'ala ya ba mu ikon kwatantawa da wannan aiki ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa ita sadaka tana da tasiri abin mamaki na farko tana ije bala'o'i da yawa sadaka maganin musiba haka ma ba wuce shi dukkan bala'i in ya girma to sadaka tana kashe shi sadaka tana yayyafa masa ruwan sanyi walau kana min fajiri ko da fajiri ne wani fajiri ne mai ainihin keta alfarmar shari'ar Allah ne amma in iya sadaka da ikilasi to Allah sai ya sauƙaƙa masa wani bala'i aw zalim ko da azalimi ne bal min kafir ibn al-kabi ke cewa ko da kafiri ne in dai iya sadaka to akwai takafifi daga Allah da zai masa wasu abubuwa dai mu sani cewa al'amari ne sananne a gun mutane da amma abotan da suke rayuwa a bayan ƙasa mu sani cewa dukkan sadaka da ake yin ta dan Allah da ikilasi to Allah ta'ala iya goge musiba iya goge bala'i da ita ita sadaka wata alfarma ta ta tashraha sudur ko tashraha sadr sadaka tana zama abin da zai yalwata makirji Allah kuma yana cewa wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam duk wanda Allah ya so ya shirye shi sai ya bude mai kirjinsa wajen karɓar dokokin musulunci to idan kana so kirjinka ya bude duk sakon da ya zo daga Allah ka karɓe shi kaulan wahida samina wa dana to sadaka tana sababa wannan idan da kana ganin girman dokar Allah a kanka kana ganin abu kamar ba zai yiwu ba ko sai sahabbai ko sai waye to ya zamto ka ɗabi'antu da sadaka da kyauta da taimakon yan uwa to dukkan wani abu da shari'a ta zo da shi to wallahi kana cikin sahon gaban da kirjinka zai buɗe game da shi ba wani abin da zai tsorata ka kuma babu wani abin da zai ma girma game da ganin zai yi ko ba zai ba a rayuwarka sadaka da kyauta tana zama dalili na buɗe kirjinka wajen karɓar dokoki daga Allah wa tafrahan nafs ita sadaka tana zama abin da yake faranta ran mai ita ba ma fa wanda aka yi wa sadakar ba ba wanda aka yi wa kyautar ba a wanda ya yi inda ya kayi don Allah kayi ikilasi sai Allah ya jefa ma farin ciki sai Allah ya jefa ma annishuwa ya jefa ma annuri a cikin zuciyarka kai da kai sadakar ba wanda aka yi wa ba sai ka samu farin ciki a ranka sai ka samu annishuwa a wannan yinin a wannan kwanakin wani yake cewa almutasaddiq kama sadaka bi sadaka in sharaha laha kalba yanda ka sa wancan farin ciki ka mai kyauta ka mai sadaka ka ɗebe masa damuwa to kai ma Allah ta'ala sai ya faranta ma rai Allah ta'ala sai ya kyautata ma Allah ta'ala sai ya sama farin ciki a rayuwanka Allah sai ya yaye ma abin da ya dame ka cikin zuciyarka wan faslaha sadra wa qawa farha wa azma surura sai Allah ya girmama ladanka kuma sai Allah ya girma farin cikin ka walau lam yakun fi sadaqa illa hadhihi alfa'ida ya yan uwa masu albarka da dai a ce sadaka da kyauta dukka ba wata fa'ida sai wannan abin da malamai suka faɗa to ya kamata a ce mun yi gaggawa muna kokarin awwa da kanmu muna sabarwa da kanmu yawan kyauta da yawan sadaka domin mu ribantu da irin fa'idojin da masu kyauta da sadaka suke samu mu sani ya yan uwa masu albarka iya cikin farloli na sadaka da kyauta tana sababi tana sababa wa mutum Allah ya mayar masa da abin da ya bayar Allah iya cewa man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu adhafan kaseera duk abin da ka bawa Allah rance rance mai kyau to Allah sai ya linka ma linkin balinki a wata ayar Allah yake cewa wa ma tunfiqu min khairin fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka ciyar kuka bayar dan Allah da ikilasi min khairin ko mun kankantar alkhairin da kai alkhairi da shi to Allah ya ce fa huwa kulifu Allah zai mayar ma Allah zai maye ma gurbin abin da ka bayar kar ma ka dauka abin ba zai yi ba sai Allah ya ce wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu arzutawa arzikin a hannun Allah yake kuma ya ce kai zai yi ma shi yasa sai na Abubakar radiyallahu anhu wata rana manzon Allah ya ce ku zo ku taimaki addini sai sai na abakar ebo dukiyarsa kaf ya kawo ya ce mazan Allah ayi wa addinin Allah da aiki da ita sai mazan Allah ke tambaye sa me kamar wa iyalanka kuma da ka ebo dukiyarka duka ka bayar sai ya ce na bar musu alkawarin Allah da alkawarin manzan Allah domin Allah ta'ala yana cewa ya ayyuha allazina amanu in tansurullaha yansurkum ya ku masu imani har in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku in ka taimaki wani tabbas Allah zai taimake ka wannan alkawari ne daga Allah shi yasa wa'ansu daga cikin salafus salih idan suna da bukata a gun Allah to kai tsaye ba sa cewa Allah biya mun bukatar he samu wani bawon Allah su faranta masa rai he samu wani bawon Allah su fidda shi daga damuwa su ma sai Allah ta'ala ya fidda su daga damuwa sai Allah ta'ala ya sanya musu farin ciki hadisi ya inganta hadisin bukari da muslim manzon Allah yake cewa ma min yaumin ba wani gari da zai waye ba wani alfijir da zai keto a dukkan kwanakin da muke a wannan gidan duniya illa malakani yanzilan manzon Allah ke cafa sai wasu mala'iku guda biyu Allah ya saukar da su a kullun jiya sun sauka yau sun sauka kuma gobe ma sai sun sauka tunda abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne wa ma yadiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha manzon Allah ke cewa illa malakani yanzilan mala'iku guda biyu suna saukowa cikin mu kuma suna yin addu'a da irin addu'an da Allah ya ba su umarni ɗaya daga cikin mala'ikun addu'ar da yake yi har yau ma yayi abin da yake cewa Allahumma a'adhi munfiqan khalafa ya Allah dukkan wanda ya bayar Allah ka mayar masa abin da ya bayar ka mayar masa mafi alkhairin abin da ya bayar idan ka bayar dan Allah to mala'ika iya ma addu'a Allah ya mayar ma gurbin Allah ya linka ma fiye da abin da ka bayar a yau yayi a jiya yayi kuma a gowa zai yi kuma addu'ar mala'ika kun san karɓaɓɓiya ce la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun in mala'ika ya roƙi Allah to karɓaɓɓen addu'a ce kawai duk me yi dan Allah me yi da ikilasi to mala'ika iya mai addu'an ƙarin arziki da ƙarin dukiya da sanya albarka cikin dukiyar wannan addu'ar da mala'ika ɗaya ke kenan ɗayan kuma abin da yake cewa Allahumma a'ade mu musikan talafa Allah duk wanda ya rike ya makale ya kankame ya Allah ka ɗora masa asara shine at-talafu ya ana al-halak Allah duk marawaci duk wani mai rikon hannu wanda baya taimakon addini baya taimakon yan uwansa mala'ika iya addu'a hadisin bukari da muslim Allah ka ɗora masa asara Allah ta'ala ka janye albarka a cikin dukiyarsa shi yasa daga ganin wani ka san gadi yake wa dukiyar hidima yake wa dukiyar maimakon dukiyar ta masa hidima gadin dukiyar ke maimakon dukiyar ta masa gadi wannan da yawa daga cikin irin dukiyar da babu alkhairi cikinta haika tana faruwa ga ita amma duk dukiyar da ake alkhairi ake taimakon addinin Allah da yan uwa musulmai to babu shakka akwai tonyan Allah da agajinsa a cikin dukiyar Allah zai baka ikon control da dukiyar Allah zai baka ikon juya ta amma duk dukiyar da ba haƙƙin Allah ba haƙƙin bayin Allah to wallahi dukiyar nan musiba take zamtowa ga mai ita maimakon ta mai jagora sai dai ya mata jagora maimakon ya juya ta sai dai ta juya shi bayan da bayan da zai iya da ita ta fi karfin shi amma neman agajin Allah cikin dukiya shine sadaka da kyauta da kyautata wa al'umma mu sani yayin uwa masu albarka kyauta da baiwa da sadaka suna da tasiri da yawa daga cikin dan adam Allah ta'ala ya yaye masa mummunan halayya dukkan wani hali mai muni daga cikin maganinsa kai tsaye zuwa ga Allah mai wani mummunan halin ya ci gaba da sadaka da kyauta idan kai tataccen makaryaci ne to ka ci gaba da sadaka Allah zai yi ma wannan musiba idan tatacce mugu ne kai mai yawan mugunta ga bayin Allah ka ci gaba da sadaka da ikira sai Allah zai yayi ma idan kai mai ciwon hasada ne ka ci gaba da kyauta da sadaka dan Allah Allah zai yayi ma dukkan wani amradul qulub miyagun ciwuka cikin zuciya to malamai sun ce sadaka da baiwa da kyauta suna maganin wannan kuma ita sadaka da kyauta tana maganin hasadar talakawa ga masu kuɗi in ana kyauta ana sadaka to talaka za su ke ƙaunar masu kuɗinsu za su ke kaunar masu halinsu ƙauna kuma ta gaskiya shi ya sa manzon Allah da ya tura Mu'az bin Jabal yace idan ka je game da zakka tu'kazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim a karɓa daga gun masu kuɗi a kai wa talakawa dukkan talakan da aka ce ga zakka ga sadaka ga taimako daga hamshakiwa ne to Allah ta'ala sai ya arsa ma ƙaunar wannan mai kuɗin a ranka da can idan kana ganin kaza da kaza game da shi to Allah sai ya goge wa nan mummunar aqidar sai Allah ya dasa ma kauna da so na gaskiya game da shi in dai an yi dan Allah an yi ikilasi kuma ita sadaka da kyauta tana kashe girman kan masu kuɗi ga talakawa duk mai yi dan Allah to Allah ta'ala sai ya yaye mai ciwon girman kai kuma Allah ta'ala ya faɗa game da a umuman da ya faɗa game da dukiya ko wanda Allah ta'ala ya biya dukiya ba su da imani yace kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna Allah ya ce ba haka bane dan adam la yatgha iya da dagawa iya da girman kai an ra'ahu stagna dan kawai ya ga iya da wadata to dan adam din da baya sadaka baya kyauta dole dukiya da samai dagawa da girman kai amma matukar ana sadaka ana kyauta ana yi wa addinin Allah aiki to sai Allah ya janye ma wannan girman kai sai Allah ya nuna ya sama tawazi'u kuma ya sama kaskantar da kai kuma kana neman tonyan Allah da taimakonsa wajen juya dukiyar da Allah ya ma amma matukar dukiya ba alkhairi wallahi tana zama bala'i ga mai ita tana zama musiba tana zama tashin hankali tana zama nadama da hasara amma dukiyar da ake fidda haƙƙin Allah ake yin kyauta ake yin sadaka ko mun kankanta ta ko ko mun girmanta akwai taimakon Allah cikin wannan dukiya da mu sani ayyan uwa masu albarka ita sadaka tana rufe aibin aibin mutum hatta agun Allah subhanahu wataala idan kai mai aibi ne mai yawan laifi ne tsakaninka ga Allah to sadaka da kyauta tana rufe wancan laifin Allah iya ma afuwa Allah iya ma gafara Allah kuma zai kyautata mu domin ka kyautata wa bayinsa mu sani ya uwa ita kyauta da kuka ganta da sadaka hatta fajirin mutum idan yayi to sai Allah ta'ala ya kama tanyo da agaji a wani gu manzon Allah ya ba mu labari cikin hadisin Imam Nawawi yake ce akwai wata mace karuwa ce ko san karuwa suna karuwai mazan su da mata suna cikin suna cikin mufsiduna fil ard suna cikin masu fasadi a bayan kasa amma manzon Allah ya bada labarin waccan matar mai mummunan hali na karuwanci wata rana ta ga wani kare iya bukatar ruwa ya rasa yadda zai yi ta yi dibara da gyalanta ko wani zaninta ko wani gyautanta ta jawo ruwa a rijiya da takalminta ta bashi sha manzon Allah sai yake ba mu labari cewa dalilin wannan aikin da ta Allah ya mata gaba to malamai suna cewa to ina kuma ga mutumin mai la ilaha illallah ka ci da shi ina ga mai karatun alkur'ani ka taimake shi ina ga musulmi ya san mai sallah biyar ka yaye mai wata damuwa da yake da ita akan taimakon da kai masa in dai har Allah zai gafarta wa mujirimi akan ya taimaki kare to kaga min babi aula akan Allah ya taimaki mutum ya gafarta masa akan ka taimaki dan uwanka musulmi mai la ilaha illallah an fahimci wannan kaga wacce mace mujirima ce mai laifi ce amma taimakon da ta yi wa dabba daga cikin dabbobin da Allah ya halitta to Allah ta'ala ya yaye mata ya gafarta mata ya sa ta samu ramar Allah da aljannarsa saboda ka kyauta da sadaka hatta laifi da kake yi wa Allah to wannan laifin Allah ta'ala iya zagon yadda shi iya tafiyar da shi domin kayi taimako kuma kayi aikin da Allah ta'ala yake bukata imamu shafi'i muhammad ibn idris yake cewa idan zunubanka sun hauhawa ka san ka tara zunubi ka tara laifi a bayan ƙasa kuma kana so Allah ya lullube ma wannan laifin to ka ci gaba da sadaka da kyauta imamu shafi yake cewa ka lullube zunubinka da kyauta da sadaka kama kirli saka kamar yadda aka ce kyauta da baiwa da sadaka suna lullube laifi suna suturta shi inna saki karibu min Allah din mai bayarwa mai ungo mai bayarwa to iya kusa da Allah karibu min Allah wa qaribun minan nas kuma iya kusa da mutane in dai aka yi alkhairi kana da imani ko ba kai aka yi wa alkhairin ba sai ka ji kana kauna mai alkhairin kuma sai ka masa addu'a nawa za ka ji baka san shi ba bai san ka ba ya yi alkhairi ya yi baiwa amma ka buɗe baki kai masa addu'a ka qaribun minan nas kuma Allah iya son ka qaribun minan Allah kuma duk mai kyauta da sadaka qaribun minal janna iya dab da shiga aljanna manzon Allah iya cewa dukkan hannun da ya ɗauka ya bayar to Allah sai ya sanya alkhairi cikin wannan hannu ɗin shi ya sa sahabbai ba sa yadda a ce wai sai hamshaki wani mai kuɗi ne zai kyauta ko zai taimaki addinin addinin Allah a'a dukkan abin da Allah ya ma talakan to sai ka ɗauko ɗan ƙanƙanin abin da Allah ya ma sai ka bayar Allah ta'ala iya cewa liyunfik zu sa'ati min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik ma atahu Allah kar ka tsaya ka ce sai ka samu tarin dukiya za ka yi kyauta za ka sadaka a'a dan abin da Allah ya hore ma ka yi jihudul mukil dan kaɗan ɗin fara da shi in Allah ya baka mai yawa za ka iya yi amma duk mutumin da Allah ya bashi bai saba yi ba to ana kyauta san in ma Allah ya bashi mai yawan ba zai iya yi ba haka nan marawaci mai kanka mai hannu ba'idun min Allah iya nesa ga Allah ba'idun minan nas kuma iya nesa ga mutane kuma ba'idun min aljanna iya nesa ga aljanna masani ya uwa sunnar Allah ta gudana a bayan ƙasa cewa ita kyauta da sadaka ya fuzu bil haya a ba tana zuwa da rayuwa mai daɗi ba gaba ba hasana wala ya kuno aqibatahu illa arri'aya min Allah wal karama dukkan mai kyauta da sadaka da baiwa ƙarshen rayuwarsa akwai taimakon Allah da karamcin Allah ciki fakana rahiman bil fuqara wal masakin in dai ya zamto iya jin kai ga talakawa ga miskinai ga mabukata to shi ma Allah ta'ala zai ji kansa kuma Allah zai sanya masa farin ciki a cikin zukatansa mu sani ya uwa masu hikima sana cewa aljaza'u min jinsil amal shi sakamako iya daga cikin jinsin aikin da kai idan kana so Allah ya faranta ma faranta wa dan uwanka idan kana so Allah ya yafe ma yafe wa dan uwanka idan kana so Allah ya baka bawa dan uwanka iya daga cikin surar baiwa da kyauta da sadaka ya zamto ka yafe wa wani bashi kana bin sa bashi kuma ka san bayan da zai yi biya ka iya cikin halin takura to kyauta ce sadaka ce mai nauyin lada a gun Allah a ce ka yafe masa wannan bashin akwai Qais bin Sa'ad bin Ubada Allah ta'ala ya kare dare sahabi ne iya cikin mutane masu kyauta a lokacin manzon Allah wanda suka shahara da sadaka da kyauta wata rana sai ya rashin lafiya da ya kamu da jinya sai yan uwansa suke jin nauyin zuwa gano shi suke zuwa suke nauyin zuwa gano kai su bine bine sa'ad domin iya bin su bashi a galafiyar yan uwansa iya bin su bashi sai suka ji kunyar zuwa su gano shi domin ba su biya shi bashin sa ba sai yake tambaya me ya hana wani wani bai zo ya gani ba me ya hana su wani iya ina ya san ba da lafiya bai zo ya gano ni ba sai ake cewa da shi kanu ya sahayuna min malaka alaihi min ad-dayn ai ya kai ai suna jin kunyar ka domin kana bin su bashi bashin da kake bin suna jin kunya zo su gaishe ka wallahi ba za su iya zuwa ba a lokacin kai sai ya ce akazallahu ma'ana wadai da wannan dukiyar da yamna al-ikwan min az-ziyara in dai har dukiya za ta hana dan uwana ya zo guna Allah wadan wannan dukiyar haka sahabi Qais bin Ubad bin Ubad ya faɗa in dai dan wannan dukiyar ce suka hana zuwa ta hana su kawo mun ziyara wannan dukiyar Allah wadai da ita ba na kaunarta sun ma'amara munadin sannan ya ce wani me ya kuwa ya zo aka kira wani anawunsa ya ce ka je ka kai yawo duk lungun cikin garin Madina duk wanda nake bin sa bashi ko dan uwana ne ko ba dan uwana bane na yafe masa in dai dukiya ta ce a gunsa a shaida na yabe masa da garin Allah ya waye sai da aka karya kofar gidansa domin yawan ziyan masu ziyara gidansa kaga ashe wannan baci da yake bin su wannan dukiyar ta hana ziyara ta hana zumunci amma da ya musu sadaka da ita ya musu kyauta he ya zamanto zumunci ya karu yan uwantaka ta karu kuma zumunci dankonsa ya karu mu sani cewa an cewa Muhammadu bin Nukadir ɗaya daga cikin magabata ayyul a'mal ahabba ilayhi aka ce masa wani aiki ka fi so kai a ranka bayan ka ɗauke farilai da abin da Allah ya ɗora ma Muhammad bin al-Munkadir sai ya ce idkalu sururi alal mu'min bayan farillan Allah da dolen Allah a kaina abin da na fi ƙauna na shigar da farin ciki zuwa ga dan uwa na mai imani wannan aikin ya fi kowane aiki faranta mu rai ya bayan Allah masu wadata ku je asibitoci ku yi bincike zuwa ga gidajen mutane akwai wanda a yau abincin bakinsu ya fi karfinsu akwai wanda jinyin naira dubu biyu sai dai ya mutu a kanta akwai wanda yarsa ta isa aure rashin abin da zai mata hidimar aure tana nan a titi akwai marayu kuɗin makaranta naira dubu biyar zuwa dubu goma ya gagare su suna nan suna yawo a gari sun zama yan kalara sun zama yan iskan gari rashin taimako ɗan kaɗan ya sa sun zama goma a cikin al'umma ku ɗauko dukiyar ku yi wa addinin Allah aiki Allah zai kashe mana wani bala'i Allah zai kawo taimako cikin mu Allah ta'ala zai yaye mana dukkan damuwar da ke damun mu matukar muna cikin taimakon yan uwanmu al-munkadir yace idkalu sururi alal mu'min na shigar da farin ciki cikin zuciyar mai imani ai ba farin cikin da ya kai mai taimako ka taimake shi ka yaye mai damuwa kuma aka ce ayyud duniya ahabbu ilai wace duniya ce tafi soyuwa a gare ka sai ce al-ifdal al-ikwan Allah ya bin abin da zan biya yan uwana ni wani ya fi komai faranta mu rai duk dukiyar da Allah ya bin a duniyance Allah ya kaddara mun zan baza ta zuwa ga yan uwana Hassan al-Basri yake cewa na taimaki wani a cikin yan uwana bukatar su ta biya wallahi ya fi na ware kai na itikafin shekara guda shekara guda ina yi wa Allah bauta ni da shi to ne taimaki wani dan uwana bukatar sa biya fi faranta mu rai kuma shi ma manzon Allah ya faɗi wannan magana din amma shi manzon Allah kwana 40 yace ba shekara yace ba Allah ta'ala iya cewa walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum bayin Allah na kwarai su ne wanda a dukiyar da Allah ya ba su akwai wani sanannen haƙƙi da suke ɗaukowa suke bayarwa lissa'ili wal mahrum masu tambaya suna ba su masu kame kai suna ba su wallazina yusaddiquna bi yawmiddin kuma su ne suka gaskata kiyama suka gaskata abin da zai faru a ranar ƙarshe Allah ta'ala ya samu da cikin su Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon taimaka ƴan uwanmu damuwar da muke cikin ta Allah ta'ala ya yi mana ita talauci da kuncin rayuwa da ake fama da shi Allah ta'ala ya kama na ƙarshensa Allah ta'ala ya sanya mana jin kan junanmu da junanmu Allah ya sanya mana soyayyar junanmu da junanmu Allah ya ba mu ikon taimakawa junanmu da junanmu Allah ta'ala ya yi mana musiba wannan ramadan mai zuwa Allah ta'ala ka warware mana al'amura kafin zuwa wani wata Allah dukkan abu mai sauki ne a gunka kullu asirin inda kai sir dukkan kullallen abu kai mai sauki ne a gunka ya Allah ba abin da ya gagari Allah Allah ka warware mana damuwar mu majinyatan mu Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin halin kaka na kai Allah ka samu su Allah ka fudda su Allah ta'ala ka sanya mana haƙuri da wadatar zuciya Allah ka raba mu da hassada Allah ka raba mu da gaba Allah ka raba mu da zulama da jahohin junanmu Allah ta'ala ka taimake mu mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bihadihi ila yawmiddin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لوالدينا ولمن سبقنا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن